لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحده وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أئمة الهدى ومصابيح الهدى ومن تبعهم وارتقى وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله إخوة الإيمان واستمسكوا بالإسلام من عروته الوثقى إخوة الإسلام والعقيدة إن الإيمان بالله عز وجل ووجوده أمر لا شك ولا جدال فيه عند أصحاب عند أصحاب العقول السليمة والفكرة السو- والفكرة السوية وكل مخلوق قد فكر على الإيمان بخالقه من غير سبق من غير سبق تفكير أو تعليل ولا ينصرف عن مقتنى هذه الفكرة إلا من طرأ على قلبه ما يصرفه عنها ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفكرة فأبواه يوهدانه أو ينصرانه أو يمجسانه وللإيمان بالله تعالى آثار وثمرات متعددة يقول الله تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أخذ أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها معاشر الأحبة من ثمرات الإيمان بالله تعالى أن الإيمان الصالح يف- يف- يفضي الطمأنينة والراحة النفسية والإشراف للصدر وهذا الإسلام قوله تعالى ألا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ومن ثمرات الإيمان بالله تعالى تحصيل المعية الخاصة من الله للمؤمنين أن يخرجهم من الظلمات من ظلمات الكفر وطبعاته إلى نور الإيمان وثوابه والفوز برضا الله وبالجنة التي أعدها لمن آمن وصدق به قال الله تعالى وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله ومن ثمرات الإيمان بالله تعالى رضا الله عن أوليائه وحزبه وأحبابه المؤمنين كما قال بذلك جل من شأنه إن الله يدافع عن الذين آمنوا وكذلك الرفعة في الدين والإمامة فيه قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا ومن ثمرات الإيمان بالله تعالى محبة الله في المؤمنين وكذلك الحياة الطيبة في الدارين يقول سبحانه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أحسن أجرهم ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ومن ثمرات الإيمان بالله تعالى معاشر الأئمة أن الإيمان أن الإيمان سبب للثبات يقول سبحانه الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ومن ثمرات الإيمان بالله تعالى إشقى المؤمن من الوقوع في الكبائر وفي الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب حين يشربها وهو مؤمن والتوبه معرو- معروله بعد ومن اثار الايمان بالحياه في حياه المؤمن الحب في الله والبغض في الله وذلك أوثق هو الإيمان يقول الله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأحدكم لأخيه ما يحب لنفسه رزقني الله وإياكم إيمانا صادقا بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل الرؤوف المنان لي ولكم من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام والإيمان ولك الحمد أن جعلتنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولي الصالحين وصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوة الأيمان والعقيدة اعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأمر عظيم جليل كريم فبدأ بنفسه وملائكته قائلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت ورحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد dukkanin yabo da godiya sun tabbatar ma Allah subhanahu wa ta'ala muna ƙara gode masa muna neman taimakonsa muna neman gafararsa muna neman shiryarsa muna neman tsare masa daga sharrin ayyukan da muke aikatawa da ma sharrin abin da rayuwa ta kunsa hakikan duk wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara wa zaman tuba cikin shiryayyu a duk duniya ba wanda zai iya mutar da shi haka wanda Allah ya kaddara wa bacewa ba wanda yake iya dora sa a barki da dake ina shaidawa ta da cewa ba da bauta bisa cancanta da kuma gaskiya sai Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai yake bayan da abokin tarayya ina shaidawa da lalle gaban halitta annabi Muhammad baba ne na Allah kuma dan aiki ne na Allah zabe a cikin halittun Allah ba kidiya kuma wanda Allah ya amintu da shi har ma Allah ya saka masa da wahayi tsira da amincin Allah su tabbata a gare sa da iyallansa da kuma sahabbansa jagorori na shirya da kuma abu su sace wato ba fitila da take haska wa mutane da dubai da dubu da duk wanda ya bi su da kyautatawa har zuwa ranar tashin alkiyama ba ka yayin wani imani da aqida ina wa kaina da ku wasiya akan mun ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala domin wasiyar jin tsoron Allah ta ce wasiya mafi ƙarfi da Allah subhanahu wa ta'ala yi wa al'umma ta duniya baki ɗaya in wani imani ku sani cewa daga imani da Allah subhanahu wa ta'ala da kuma imani da samuwar Allah abu ne wanda ba shakka ba kwakwato bai kai sai an cece ku ce abu a kai ba a kan duk mutum wani abin duk mutum wanda yake da lafiyayyen tunani da kuma lafiyayyen hankali abu ne wanda cewa ka tabbatar da cewa wannan duniyar da kai karan kanka Allah subhanahu wa ta'ala shi ne wanda ya sa da kai a gaban wannan kasar kuma ya fitar da kai ya dora a kan tafarki na imani ba tare da cewa ba akwai wanda ya taɓa yin halitta irin ta Allah subhanahu wa ta'ala ko ya taɓa tunanin da yin abin da Allah subhanahu wa ta'ala yi ba wanda ke karkacewa a kan tunanin Allah subhanahu wa ta'ala sababbi ne ko ya cancanta a yi imani da shi a bauta masa sai wanda ya zama to a zuciyarsa ba imani ba lafiya ta zama da ita shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya cewa ba wani abin halitta da Allah yake halitta a duniya na dan annabi Adam ba sai ana aiki wasu daga akan tafarki da milla ta addini musulunci duk jarin da ake aikuwa a duniya ko wani halitta da Allah yake halittawa tana zauwa ne da zuciyarsa cewa Allah shi ne abin bauta bisa cancanta da gaskiya ba wanda ya kamata a bauta ba a duniya sai Allah ba ke sarki sai dai kashi kowa ya sarki za su kora su akan tafarki na Yahudawa in su kasance su Yahudawa ne idan kuma na samu ne su janye su canza masa wannan tunanin da wannan abu da ke zuciyarsa ya kuma su ba su ta akan addini na sararci idan wani sawa ne su juya sa ya zama tuba wani sai Allah ya gane ne ya fi yan uwa masu tarin albarka ba shakka hakikan imani da Allah subhanahu wa ta'ala a bari wanda yana da rogo yana da alamun da ake gane cewa wanda mai imani ne sannan kuma akwai alamun da akwai abin da mutum yake samu in har ya yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala wanda wannan hukumar ta yau tana bayani ne akan gobe na imani da kuma ya za a yi a gane cewa wani mutum ne na imani Allah ta arzuta wani imani abin da ake cewa imani ya kuma yi Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala yana ba da yana buga misali a cikin alqur'ani Allah yake cewa shi ba su gani ba sai da ubangiji ya buga misali na wata itaciya wata itaciya mai ɗaya wata itaciya mai kyawu wani kuma wannan itaciyar kalma da daɗa a ƙasashe shi mafi gaba yadda Allah ya buga misalin wata kalma da daɗiya wannan kalmar ta tauhidi ta ce itaciya ce mai kyawu wanda a tushenta tana ƙasa rasin ta yana ƙasa amma kuma rasul watan kafin suna sama wanda shi ne musulunci da Allah yake bayani a kansa sai Allah yake cewa tana bayan da ayata a kowane wani lokaci da izinin Allah subhanahu wa ta'ala dan uwa masu tarin albarka na da cikin ko na imani in aka tana da imani abin da mutum zai samu a rayuwa shi ne mutum zai samu gaskatawa a zuciyarsa da natsuwa da kuma kwanciyar hankali da babu yadda wani fushi a zuciyarsa duk mutum mai imani daga cikin abin da Allah yake taimakonsa a kansa shi ne Allah yana lantar da shi a duniyar nan za ka shi mutum ne wanda baya da ƙwararriya ya samu kuma a gida ta zuciya sannan kuma Allah zai yalwa ta zuciyarsa ba duk a wani ta da masa Allah yana tabbatar da wannan alƙur'ani Allah yana cewa ala ku saurara inna awliya Allah lalle masoyan Allah subhanahu wa ta'ala wanda Allah ya kaddara wa imani ba tsoro a zuciyarsu sannan ba abin da suke bakin ciki da za su bar wannan rayuwa ta duniya da cikin gobo da imani da dan annabi Adam ya samu shi ne dan annabi Adam in ya zama mutum mai imani yana samun kasantuwa da soyayyar Allah subhanahu wa ta'ala Allah yana taimakonsa a koda yaushe wannan abu ne wanda Allah ya yi wa masu imani kadai Allah yana fitar da su daga duhu na zalunci zuwa duhu na ilimi daga duhu na kafirci zuwa duhu na addini musulunci da kuma abin da zai sa su dace da aljannar Allah subhanahu wa ta'ala ubangi subhanahu wa ta'ala yana faɗa da gaskata wannan zancen Allah yana cewa ba shakka ubangiji ya yi alkawari wa masu imani maza da kuma masu imani mata Allah ya tanada musu aljanna wanda kowanne suna tafiya a ƙarshen ta Allah ce suna masu tabbatuwa in sun shiga ba abin da zai fitar da su sai Allah ce ba wannan ba mun ƙara musu da gidaje na zantu wanda ke da kwanciyar hankali duk abin da mutum yake da bukata Allah ya ce suna da cikin wannan aljanna sai Allah ce kuma da yarda daga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ba zai ƙara mushi su har abada wa'annan masu imani kenan Allah ka sanya mu a ciki ya kuma Allah na da cikin gobe imani da mutum yake samu a rayuwa shi ne zai samu kariya Allah zai ba shi kariya daga wajensa shi ne imani ba zai damu da kariyar kansa ba yana neman kariya ce daga wajen Allah kuma Allah zai ba su kariya kuma Allah yana kare masu imani da kuma kungiyoyin imani a cikin duniya da ciki Allah yake cewa lalle Allah subhanahu wa ta'ala yana ba da kariya waɗanda suka yi imani a duniya haka mutum mai imani idan ka zama mutum mai imani Allah na daga darajarka a cikin addini da ba ta hanyar jagoranci haka Allah ya sifanta masu imani cewa mun sanya su jagorori da suke shiryar da mutane zuwa ga tafarkin lokacin da suka yi haƙuri da yin jarabawa na Allah subhanahu wa ta'ala da bai su a duniya ya kuma da Allah da daga cikin gomonin imani da mutum yake samu a rayuwa shi ne zai samu soyayyar Allah subhanahu wa ta'ala zai samu soyayyar Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana duk mutum mai imani to ba shakka Allah yana son sa wanda mutum zai samu nasuwa a duniya ba abin da zai tsara masa da hankali haka idan aka tashi a kiyama dan gata ne a wajen Allah na cikin yana da cikin bayan da Allah yake bukata yake kauna a rayuwa da wanda ne Allah yake cewa duk wanda ya aikata aiki nagartacce namiji ko mace a lokacin da ya aikata wannan aiki yana mai imani da Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya tabbas musu Allah za mu rayar da shi rayuwa da tafiya rayuwa mai daɗi rayuwa mai albarka sai Allah ya za mu sakar ka musu ladar su bisa wahalar da suka yi a duniya da yi wa Allah subhanahu wa ta'ala aiki idan aka je a kiyama sai Allah ya ce za mu sakar ka musu idan ta abin da suka aikata wa Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ka sanya mu a cikin shi ya kuma Allah da daga cikin romo da imani har yau da mutum yake samu ya zama to mai imani shi Allah yana tabbatar da shi a kafar kisa ba abin da yake mutu a duniya ba mai tsara da masa da hankali wato kawai sassa da kira ba mai tsara kira ba zai sai ya fasa ba duk abin da zai shiga halin kunci da damuwa baya raba su da Allah subhanahu wa ta'ala wannan alama ce ta cewa ka samu tsamani ka samu tabbatuwa daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala duk abin manzon Allah cikin imanin Allah yake bada misali da su Allah yake cewa mutane suka fito za su je wajen yaƙi sai aka samu wata kimina da suka ce da su ku yi haƙuri ku zauna a gidajenku akwai kafirai sun fito da kafafan da ba da su suna da ayyukan da ba da wannan yawan sai Allah ya ce wannan abu sai ya ƙara musu imani tun cewa makiyan suna da abin da ba sa da yawan su ya dinka nasu sai suka ƙara cauki da su je su bauta da abokan gaba da su samu ruka wajen Allah subhanahu wa ta'ala wannan abu sai ya ƙara musu imani suka ce tabbas Allah subhanahu wa ta'ala ya wadatar shi mu Allah ya ishe mu bawa ya wace mu kowa sai Allah subhanahu wa ta'ala kuma madalla ya zamanto a rayuwa Allah shi ne mafificin al'amari da shi duk wanda Allah ya yi tura al'amarsa a duniya wanda baya kaskanta a duniya duk yadda aka so ta kaskanta in dai har Allah ya shiga cikin al'amari da ina rage maka da Allah duk duniya ba wani sarauto ya bi da ka kaskanta ce duk da Allah ya daga a rayuwa da kuma da Allah da daga cikin robo da imani har yau shi Allah yana kare mutum mai imani da abuka cikin sabon Allah mai yin niyya idan mutum yana da imani a zuciya Allah ba zai yarda ba wannan mutum ya shiga cikin sabon Allah ya yi manya manyan zulubai wannan alƙawari da Allah subhanahu wa ta'ala shi abin da wannan Allah yake faɗa sallallahu alaihi wa sallam cewa har abada mutum ne imani ba za ya yi zina ba mutum ne imani ba zai yi zina ba lokacin da zai zo yin zina akwai imani a cikin jikinsa Allah yana zara imani saboda Allah bai yarda ba da imani ya saba masa ashe alamar saba ma Allah subhanahu wa ta'ala ko tajewa cikin saba Allah ko manyan manyan zulubai alama ta cewa rigar imani Allah ya cire mutum da ita idan kuka ga mutum yana zauna yana shakkar yin sabon Allah wannan rigar ta imani tana cikin sa Allah ka tabbatar da wannan riga a zukatan mu da kuma bayan Allah annabi Allah ya ce masalaci ba zai yi zina ba lokacin da zai yi zina ko yake yin zina akwai rigar imani a cikin sa haka ba su kuma ba mai maramu wanda yake sata ba zai yi sata ba a lokacin da yake yin sata akwai riga ta imani a zuciyarsa a cikinsa haka annabi Allah ya cewa wanda yake mashayin giya ba zai sha giya ba lokacin da zai sha giya wato akwai riga ta imani a cikinsa sai annabi Allah ya ce kuma muhimman zuwa ta Allah shi ya da musu suna iya abu da suke na samun Allah za su san cewa wannan abun zinibi ne haramun ne Allah ya yarda sai duk jikinsu ya yi sarki to ni Allah subhanahu wa ta'ala gafarta musu sai Allah ya gafarta musu Allah ya gafarta musu da su ya kuma yi Allah na daga cikin wato alamar cewa mutum mai imani ne shi ne na wanto yana son abin da yake so da Allah duk abin da kake yi a duniya to dan Allah yana son wannan abu kake yi sa duk abin da kake kyama ba ka son sa dan Allah yana kyama wannan dan abin da yake kamace shi usojin namu dan Allah subhanahu wa ta'ala alama ta cewa duk masu imani ne amma daga lokacin da aka waye gari kace ina kyamar wani saboda ya tare ni wata hanya wallahi abin ko na sani ko ban sani ba imani na da rauni a wajen Allah subhanahu wa ta'ala daga lokacin da ba na san dan uwa na musulmi ina kyamar sa ina kekarsa wannan abin na tabbatar cewa a har yanzu ba imanin da ake da bukata a shiga aljanna ba same sa ba shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake mana shaida a Qur'ani yake ga cewa innamal mu'minuna ikhwa mulmunai duk da suke da kuma juna ne sai ta fa asbiru bai akwai ku gyara tsakanin junanku ana samun rikici da nan amma abin da ake bukata ku zama tocin tsiya ba dole ki daya kuma da kan awaye ga kuna kiya a junanku dan daga lokacin da musulmi aka waye ga a duniya suna kiya a junansu to Allah zai dora su jagoranta su dinga fitar da su ila yau kiyama Allah ya gafarta ya kuma yi Allah annabin rahma yana cewa har abada imanin ka ba zai cika abin da ake cewa imani ba sai ka so wa ɗan uwanka abin da ke so wa kanka dan uwa mai tarin albarka a wannan hadisi akwai tsoratarwa ta cewa mutum zai yi mai imaninsa har in a zuciya ta bana so wa ɗan uwa na abin da ke so wa kanka ashe lokacin da zan je mai zance wani zan zo a yi zance hata lokacin da zan je da ɗaya uwar wani zan zo a yi mahaifiyata lokacin da za ka yi kaunar wani sai ka cewa kai ma ba ka so a yi kaunar ka to sai ka karɓa kanka da wannan abun da ba ka so ana masu da imani amma daga lokacin da ka ji kana yi wannan mutum abun da kai ba ka so a yi maka in an haka za ka ɓata rai to alama ta cewa tun zai ba ka imani da jin da mu imani Allah subhanahu wa ta'ala ya ta da mu guda ta tabbata da Allah wani miji ta halikai ina da miji Allah su tabbata a kan shugaban halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da irinsa tarin albarka a ƙarshe ubangiji subhanahu wa ta'ala ya umarce mu da wani aiki mai girma wani aiki mai karanci wannan na daga cikin abu da ke ƙara imani a zuciyar kan annabi adam shi ne yawai da yin salati wa shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam a inda allah yake cewa lalle allah da mala'ikunsa suna yin salati da tasiri kun shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya kuma yin allah ku imani da ku salati kun shugaban halitta annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam اللهم صل على محمد من الاولين والاخرين وعلى ال محمد كما صليت وباركت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءنا اعداء دينك وانصر عبادك الموحدين اللهم ات نفوسنا تقواها اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها انت وليها مولاها اللهم انا نسالك ايمانا صادقا اللهم انا نسالك ايمانا صادقا اللهم جدد الايمان في قلوبنا اللهم جدد الايمان في قلوبنا اللهم اجعلنا من اهلك وخاصتك يا الله اللهم اجعلنا من اهلك وخاصتك يا الله اللهم اغفر لكل جميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانيه ولنبيك بالرساله وماتوا على ذلك رب اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعاف عنهم واكرم نسلهم ووصلهم دخلهم وابشروا بالماء والثلج والبرد ولقيهم من الذنوب والخطايا كما يلقى الثوب الامير بيد الجلس اللهم اغفر لابائنا اللهم اغفر لابائنا وارحم امهاتنا وارحم امهاتنا انك على ذلك قدير اللهم انا نسالك الجنه اللهم انا نسالك الجنه اللهم انا نسالك الجنه ونعوذ بك اللهم من النار ونعوذ بك اللهم من النار ونعوذ بك اللهم من النار اللهم اجعلنا من اهل جنه الفردوس اللهم اجعلنا من احبابك أحباب رسولك صلى الله عليه وسلم اللهم احشرنا معك يا رب العالمين واجعل مقعدنا في الاتفاق يا رب العالمين اللهم كن لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا اللهم كن لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا اللهم بارك لنا في حياتنا وبارك في حياة آبائنا وبارك في حياة أمهاتنا وبارك في حياة أزواجنا وبارك في حياة تجارنا وعمالنا وكل من كان له حق علينا فاغفر لنا يا مولانا انك انت التواب الرحيم عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا الى صلاه